الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal aliman hakim assalamu alaikum yan uwa musulmi yau laraba 21 ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1436 wadda ya daidai da takwas ga watan bakwai miladiya shekara ta 2015 jiya ina jin mun shiga cikin suratul tin ina jin a cikinta ne ma muka kwana za mu yi kokari mu karisa ta daga inda muka kwana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين a karatun jiya mun kwana aya ta shida kenan sauran ayoyi guda biyu ne mu gama da ta bakwai da ta takwas dama ayoyin ta takwas na ita suratul Allah ya ce fama yukazzibuka ba'du biddin wai kai mutum me ya ƙaryatar da kai da sakamakon da za a yi bayan an tada mutane me ya ƙaryatar da kai wai me yasa ka ƙaryata wani abu ne me ya ruɗe ka wani dalili kake da shi wani hujja kake da shi da ka karyata sakamakon da za a yi wa mutane bayan an tashe su a kabarinsu wasu kuma suka fassara fama yi kazzabuka ba da biddin cewa kai manzon Allah waye ya karyata ka game da labarin da ka bar cewa za a yi hisabi za a yi sakamako bayan an tada mutane kenan nan fama yukazzibuka zai zama ko ana magana ne da kafiri wanda ya karyata sakamako ko ana magana da manzon Allah cewa waye ƙaryata shi in ana magana manzo Allah waye ƙaryata shi dama wanda ya ƙaryata manzo Allah ai kafiri ne an gane wannan saboda sakamako tilas zai auku ba makawa kowa za a saka masa da abin da ya aikata a nan duniya in khairan fa khair wa in sharran fa shar kama ta dinu tudan yadda ka aikata haka za a saka maka la zulmal yauma ran tashin kiyawa ba zalunci ba zalunci Allah ya ce alaisallahu biya kamil hakimin wannan isbahami isbahami ne na takariri na tabbatarwa ba wai kokwanto ba ne don a tabbatar wai shin ashe Allah bai kasance ba bai zama ba mafi hukuncin masu hukunci ko kuma mai hukunta masu hukunci duk akwai malaman da suka tafi akan haka in haka ne ma duk ya dauka zai hukunta masu hukunci ran tashin kiyama in ma iya hukuncin ne kuma Allah ya fi kowa iya hukunci an gane wannan awwa akwai ruwayoyi da suka zo kan cewa idan mutum yana karatu idan ya zo daidai wannan ƙarshen wannan sura suratul tin alaysa Allahu bi akamil hakimin sai ya ce bala wa ana ala zalika min ash-shahidin sai dai hadisin da ya zo akan wannan gaskiya akwai maganganun malamai wajen ingancinsa da rashin ingancinsa akwai wanda ya zo kuma in ka ce alaysa Allahu bi akamil hakimin sai ka ce Allahum subhanaka Allahumma bala subhanaka Allahumma bala duk waɗannan akwai maganganun malamai akai an gane wannan amma babu ja kamar yadda na faɗa a farkon karatu cewa wannan istibhami din na tabbatarwa ne alaysa Allahu bi hakamil hakimin ba shakka bane ba kokonto bane ba tambaya bane ana da tabbatarwa ne an gane wannan to wannan shine ƙarshen suratul tin ayoyin ta dama guda takwas ne Allah ya ba mu ladan abin da muka karanta mun yi kuskure Allah ya gafarta mana za mu shiga sabon su بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم wannan suratul tini da muka wuce ta aya ta ƙarshe din nan bayan fassarori guda biyu da na kawo na malamai akwai fassara ta uku da suke yi na alayhi sallahu bi akamil hakimi wannan nakan kawo su ne saboda ɗalibai musamman waɗanda suke ɗan bin mu wajen koyon fassarori na ayoyin ƙur'ani tun da ga ɗalibai yawanci ga ƙur'ani a hannunsu akwai da suka fassara fassara ta uku cewa ashe Allah bai kasance mafi hikima masu hikima ba in haka din ne ma yi Allah fi kowa hikima an gane wannan alaysa Allahu bi hakamil hakim Allah bai zanto mafi bicin masu hikima ba da ya sanya komai a yadda ya dace sun'an wa tadbiran sun'an wa tadbira da wajen halittarsa ya yi shi daidai wajen dabbara shi jujjuya shi ya yi daidai to ba kaman Allah haka nan fasarori na ga sunan guda uku duk wanda mutum ya dauka alhamdulillah sai suratul iqra ko suratul alaq duk dai suratul iqra suratul alaq duk ita din ce wannan sura suratul alaq ko suratul iqra makiya ce babu ja cewa a makka ta sauka don ita ce wahayi na farko da aka yi wa manzon Allah ita ce farkon abin da ya sauka cikin wannan littafi namu mai daraja alkur'ani ita ce sura ta farko tana da ayoyi guda goma sha tara ayoyinta nawa sha tara ta sauka ina a makka ita ce sura ta farko da aka yi wahayi wa manzon Allah yadda tarihi ya tabbatar cewa yana zuwa yana ta'abbut a garu hira garu hira yana hanyar mina ne na wajen mina yakan yi guzuri na abinci da abin sha da je wannan kogo da ake ce masa kogon hira yana ta'abbut ta'abbut din lura da abubuwa na halitta ne ba wai sallah azumi a ba wannan bane lura da sama da ƙasa da jujjuyawan yanayi dare da rana zafi sanyi yana lura da yadda al'abura tafakkur fi khalqillah wasu kuma suka ce yana ta'abbud ne ala millati ibrahim kakansa sauran addinin da annabi ibrahim ya zo da shi akwai larabawa da dama da suke ta'abbud da shi akwai larabawa da yawa irin sauran ibada ta annabi ibrahim alayhi salatu wassalam alhanafiya a samha cewa shi ne manzo Allah yake yi Allahu alam wasu ka ce a ba wani ibada yake yi ba a'a yakan dai je dai ya kaurace wa mutanen makka a wannan kogo so lokacin barna ta yi yawa cikin makka shaye-shayen giya sara suka yawan fadace-fadace yawan caca yawan kaɗe-kaɗe makka tana cike da hayaniya to yi mazala tun yana yaro Allah ya sa masa kyaman wannan abu kun san Allah idan zai zaɓi wani annabi Allah yakan tanade shi tun yana yaro sai ka gaba zai yi wani abun da daga ba da zo ana goranta masa ba a rika ce a ba da kai muke shan giya ba ba da kai muke neman mata ba ba da kai muke zuwa sinima ba ba da kai muke zuwa kobi club ba yau kuma ka zo ka ce mana kai annabi ne to Allah yakan kimtsa annabinsa duk irin waɗannan abubuwa baya yi saboda kada makiya gaskiya su samu damar masa gori'a ba ka ji abin da fir'aun ya gaya wa musa alam nurabbika fina walida ولبثت فينا قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلت أي نعم كاجب العون ما يساك وناسيكو wa'anta minar kafiri ya labta wa musa kaula sai da ya samu guri warwa da gori fir'auna lokacin da nan musa ya dawo daga madayana bayan ya yi gudun hijira suna so su kashe shi ya tafi can ya gudu daga baya ya dawo matsayin magidaci annabin allah manzon allah da iyalansa ya zo da sako ma fir'auna sai fir'auna yana masa gori yana cewa alam nurabbika fina walida ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك الذي فعلت وأنت من الكافرين kun ji gorin da ya mata Fir'auna ce Musa yau kuma kai ne manzo a gare mu kai ne annabi a gare mu mun rene ka kana jariri mun baka ce mun baka sha eh kana dan yaro kai babban laifi kai kisan kai eh ka butirce mana ka zama kafiri ka gudu yau kuma ka dawo ka ce mana kai manzon Allah ne ka ka gani yana gore to mai Musa ya ce
قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ci gaba ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين shikenan وتلك نعمة تمنها علي أن أبدت بني إسرائيل na'am Musa ya ce fa'altuha idan wa ana min ad-dallin fa farartu minkum lamma khiftukum wa fa wahaba li rabbi hukuman waj'alani min al-mursalin Nabi Musa ya bada amsa yace ai lokacin da nayi wannan kisan kai lokacin ni ba annabi bane ba yi min wahayi ba ba shi- babu shari'a tare da ni wa ana minar dare ni ma lokacin ina cikin bata irin naku ne ina cikin bata irin naku to ba na aikata wancan laifi sai na gudu lokacin da na ji tsoronku bayan na gudu Allah ya mun baiwa ya min wahayi ya gafarta mini yanzu na zo ne a matsayin annabin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abinda Musa ya- ya masa abin da kenan yace kuma tilka ni'matun tamunnuha alayya an abbatta bani isra'il yace wancan ni'iman da kai na reno na ina yaro da ci da sha da kake mun gori ha to a kwatanta ta mana da irin bautar da kabila na da ƴan uwana da kai bani isra'il su suke muka noma a gonanka su suke sharan gari su suke sharan kwatami in da za a ce a yi kuɗi ka biya su kuɗinsu ai ya ninninka abin da ka ci da ni ya ba shi amsa ko bai ba shi ba ta amsan da annabi musa kenan alaihi salatu wassalam ya je ma fir'auna saboda haka nan Allah yakan shirya annabawansa da manzanninsa irin wannan shirye ma ke ce masa irhasat kowane annabi akwai irhasat nashi to irhasat na manzon Allah shine ƙaurace wa mutanensa maɓarnata kafirai sai je garu hira yana wajen makka in ya tafi kan yi kwana da kwanaki baya ma shiga cikinsu ya dawo abincinsa ya ƙare matarsa khadija ita kaɗai ne a lokacin sai ta sake shirya masa abinci da abin sha sai ya tafi shi da ke ce masa ta hannus to yana cikin yin haka wata rana sai wahayi ya zo masa ta hanyar mala'ika jibrilu bai taɓa ganin mala'ika jibrilu ba ya zo masa a wannan lokaci ɗin shi ne lokacin da mala'ika jibrilu ya zo maza Allah ya ba da labari ya ce ya rungume ni ya matsa ni har sai da na ji tsananin matsawar da ya mini ya shiga halin kakana kai sai ya sake ni bayan ya sake ni ya sake matsa ni sai da naji a jikina na shiga halin kakanar kai ya sake ni sai da aka haka dai dai dai- dai sau uku sai ya ce mun eh kira bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu ya ce ma ana bi kare kai karatu ma ana bi kare kai karatu ma ana bi kare domin la la yaktubu wa la yaqra haka manzon Allah ya tashi a da malala yana rubutu da karatu ai lartabar mai da lartabar muftilun da mabaranta sun samu abin fadar shi ai koya masa akai saboda hakan nan ya ce malala ya yi karatu ya yi karatu da sunan wa da sunan Allah ikra bismi rabbikal ladhi khalaq kai su kai karatu da sunan mahaliccinka Allah wanda ya halicci komai eh khalaqal insana min alaq wadda ya halicci mutum daga gudan jini zuriyan annabi adam kenan mu kenan alaq amma shi annabi adam daga ina ka halicce shi daga ƙasa yumbu amma zuriyansa daga alaq gudan jini maniyin da ya guda ya zama gudan jini ya zama tsoka shi aka halicci mutum ikra wa rabbukal akram kai karatu da sunan mahaliccinka mai karamci ya maka karamci ya zaɓe ka ya mai da kai manzonsa annabinsa wannan karamci ne ko ba karamci ba ne shi ne ma babban karamci a ce a zaɓi mutum cikin al'umma cikin miliyoyin mutane nahiya ta duniya balle manzo Allah ma a duniya gabaki daya ba ma wata wata nahiya ba ba ma wani continent ba a wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nazira zuwa ga dukkan mutane baki daya da farin su da bakin su da balaraben su da ba'ajamen su kowa da kowa dole bi manzon Allah in bai bi shi ba wuta zai tafi kaga manzon Allah ba karamin ni'ima aka yi masa ba ni'ima ce babba ni'ima ce wanda da kudinka ba za ka samu ba da kokarinka ba za ka samu ba dan annubuwatu sai sal muktasaba kamar da mu'tazila suke faɗa Allah tsare mu da sharrin su suna ce annubuwatu amrun muktasab wannan ba gaskiya bane ba wani ibadan da zaka yi a zabe ka ka zama annabi sai dama dama cin Allah ya zabe ka yawa zabi ne na Allah allazi allama bil qalam wanda ya koya wa mutum rubutu da alƙalami da mutum bai san rubutu ba Allah ne koya masa wasu suka ce mutum din ne shine annabi adam shine aka koya masa farkon rubutu wasu suka ce a ana nufin manzon Allah wasu suka ce ana nufin jinsin mutum to jinsin mutum ai ya dauka shikenan in aka ce jinsin mutum din annabi adam din ya shiga manzon Allah ya shiga ni ma na shiga kai ma ka shiga ai ya shigo generally irin wannan fassara na Imam Tabari yake tafiya a kai awa al-ibratu bi umumin lafz la bi khususis sabab hadaka Allah shi koya mana rubutu da alƙalami wallahi yanzu kan ma dan alƙalami na tawada ne ga biro nan ana ta amfani da shi ya dan yawa barin je dan taba yayi yawa allama bil qalam wanda ya koyar da yadda ake rubutu da alƙalami da ba san rubutu da alƙalami ba Allah ne ya koya allama al'insana malam ya alam Allah shi ne koyar da mutum ya ba shi ilimi ya san abin da bai sani ba duk abin da ka gani a duniyan nan na kimiyya ne na fasaha ne technology ne ko me Allah ne ya koya mutum ƙere-ƙere ɗinnan jiragen sama jiragen ƙasa jiragen ruwa motoci mashin hansa komi ka gani Allah ne ya sanar da mutum don haka ilimin yana koma wajen wa wajen Allah nasa ne wa ma utitun min ilmi illa qalila a duk da haka ma Allah ce dan ilimin da aka ba mu kaɗan ne in aka kwatanta shi da ilimin Allah wa fawqa kulli zai ilmin alim ilimin gaba ɗaya yana koma wajen wa wajen Allah rabbi zini ilman rabbi zini ilman haka aka ce maza Allah ya roƙa ilimin yana wurin Allah Allah ka ƙara mana ilimi da fahimta da kuma aiki da ilimin to suka ce allaman insana malam suka ce ana nufin annabi adam kamar da Allah ce wa allama adam al-asma'a kullaha duk su wani sunan abu duk wani abu Allah ya sanar da annabi adam ya koya masa sadakan nan duk wani ilimi Allah ne koyar da shi da mutum ya zo duniya yana jahilinsa bai san komai ba ba abin da ya sani ya zo yana jahilinsa tubura a duniya ya koyi komai haka Allah ya yi baiwa ya yi nema ma ɗan adam kalla
كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى
الله يقول كلا ردع ردع آها إن الإنسان للي كاغمتون لا يتغى yakan yi ɗagawa da girman kai da nuna isa wasu suka ce wanda ake nufi abu jahal abu jahal yana da dukiya yana da mukami a cikin mutanen makka da sakamakon haka ya nuna girman kai da isa a sakamakon haka sai yana cutar da manzon Allah da baƙaƙen maganganu da zagi da bujiro masa in yana sallah da ƙoƙarin ma hana shi sallah yana so ya hana manzon Allah sallah duk wannan Abu Jahal yayi to amma dai al'ibratu bi umumin labs ba lalle Abu Jahal zai zama shi kaɗai ba a'a a ɗabi'an ta ɗan adam in ba wanda Allah ya tserar da shi ya tsarkakar da shi ko kuma na roƙo Allah tserar da mu ya tsarkakar da mu a ɗabi'a ta ɗan adam yana da wadata yawanci zaka ga yana nuna isa yana nuna jin kai yaga kamar Allah ya fi son sa ne ko Allah ya zaɓe shi ya ba shi wadata musamman ma mai dukiyar da bai da ilimi ga dukiya ga jahilci to wannan gaskiya yakan yi ɗagawa amma mai ilimi ko ya samu dukiya musamman ilimin addini ba zai nuna isa ba ya san ba wayansa ba ba ƙarfinsa ba ba iyawansa ba ba kuma an zaɓe shi sama da kowa ba ne haka dai Allah ya so zahaba alud dusuri bil ujur yusalluna kama nusalli yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim awwa kalla innal insana lalle mutum da ya taga yakan nuna isa saboda me an ra'ahu sagana wai ya ga yana da wadata ya ga yana da wadata ya ga shi mai kudi ne sai ya nuna isa da jin kai yana alfahari bai san inna ila rabbika ruj'a bai san ina kudin nan zai kare a koma wajen Allah ba bai sani ba musamman jahili bai san zai mutu ya koma wurin Allah ba ya bar dukiyar nan a bayan bayansa baya tuna haka sai Allah ya ce ara'aital ladhi
ara'aital ladhi yanha abdan idza salla ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa
to duk dai waɗannan wannan aya ma dai malamai da ba suna fassara ta da Abu Jahal din ara'aita alladhi yanha abdan idza salla kaga wanda yake hana bawa in yana sallah wane ne bawa din manzon Allah waye mai hanawa din Abu Jahal dan ya dauki ma'aifar raƙumi tumbar raƙumi yayi kan manzon Allah da shi to shine nan Allah yake masa gargadi yake cewa ara'aita in kazzaba ai ara'aita in kana alal huda shin idan wanda yake sallah din nan ya kasance akan shari'a yake eh mazala kan shari'a yake aw amara bit taqwa ko kuma wa'azin da yake da sai da yake yana umarni da aji tsoron Allah haka manzon Allah yake eh Allah yake to ara'aita in kazzaba wa tawalla ara'aita in kazzaba wa tawalla ألم يعلم بأن الله يرى
الله يتي أرأيت إن كذب وتولى شن كاغني idan ya ƙaryata abin da ake gaya masa na gargaɗi wata walla ya juya baya ya ƙi imani ya ƙi yarda alam ya alam bi anna allaha yara bai sani cewa allah yana ganin sa ba kuma zai kama shi duk lokacin da ya so in ma abu jihar din ne in ma makamantansa ne masu aiki irin nasa duk lokacin da wani yake cutar da mai wa'azi ko mai karantarwa baya shi'urin cewa Allah yana ganinsa sai za yake faɗa gadan-gadan amma da yadda Allah yana ganinsa Allah yana da kishin mai karantarwa nan ko mai wa'azi nan da bai yi haka ba eh Allah ya ce kalla la illam yantahi كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة
Allah ya ce, Kalla, a'aha, la'in lam yantahi in bai hannu ba, daga ƙoƙarin hana mai manzon Allah sallah in bai bari ba to lanasfa da sannu za mu ja shi astafa'u shi ne الجذب والجر بالقوة أجاء أبو دقرفي تونان الله يتي إن بيبري با za mu ja gashin goshinsa gashinsa da yake kusa ku za mu ja shi da ƙarfi mu kai shi wuta ba zai yi ma shiga na mutunci ba a jan gashin za a kama a jaki na walakanci a shigar da shi wuta in bai bar hana sallah ba Ali ibn Abi Talib la ƙara masa yarda radiyallahu an wani lokaci yana khalifa waɗansu mutane suka zo suka same shi daga ce masa ga ga waɗansu can suna kurakurai sun zo suna sallan nafila a wajen sallan idi kun san a sallan idi ba a nafila ko ba a kiran sallah ba a ikama duka ko a sallan idi to sai ga wasu zo suna ta nafilfili a masallacin idi a wajen gari sai aka zo aka gaya wa alimin abin talib can ga wasu ya kamata ka hana su sallan da suke yi sai ce yi ya san abin da suke yi kuskure ne sallan da suke a nan amma shi bai na jin tsoron hana su saboda kada wannan aya ta yi aiki a kansa ara aitan lazi yanha abdan iza salla kaga wanda yake hana bawa idan yana sallah yace to ba san wani aiki ta yi aiki a kansa a ce ya hana sallah sai ya bar su to in haka ne me kake ji ga wanda ya hana sallan farilla wanda ya hana sallan juma'a ya je turo yan sanda 500 da ruwan zafi aka zo aka kama aka yi duka aka tsare yanzu ina yake in ce ya tafi sallan ana yi ko ba a yi kuma za a tambaye shi aikin da ya yi kwanan mu goma sha ɗaya tsare da 'yan fashi da makami sallah ma aka hana mu wai dan mun yi sallan juma'a wai sarki bai yadda ba kwanan mu goma sha ɗaya ba bene wanda kuma a dokokin najeriya within 24 hours ya kamata a kai mutum kotu amma aka danna doka aka take shari'a saboda mu ba kowa ba ne kwanan mu goma sha ɗaya da 'yan fashi aka haɗa mu akwai wani bafilatanin ma da fulani su biyu da suka shaƙe babansu suka ja suka ɗaure suka kashe shi yana da shanu wajen guda ko sama da ɗari su ne ma suke mana taɗi ga yadda suka suka kashe shi tare duk aka haɗa mu daga baya aka kai su kurkuku mu kuma aka kai mu kotu bayan mun yi kwana goma sha ɗaya zuwa sha biyu su ɗin da aka fito da mu aka kai mu kotu aka je aka ba da belin mu bayan ba da belin mu aka zo aka tabka shari'a muna ta zuwa kotu daga karamar kotu har zuwa babban kotu high court da shi alkalin karamin kotun ma cewa ba zai ba da belin mu ba ya ce ai mai lahallari ya ce in za a yi sallan juma'a sai an nemi izinin sarki na ce to kwangi a ina ka gani wallahi wasan lokacin na ce ina ka gani ba kwangi shugaban makaryata alhallari aka ce sallan juma'a sai annabi izinin sarki a wani alhallarin na gidanku ko ba ba alhallari na na Abdurrahman ba yace an masa rashin kunya prosecutor din da ya kawo mu ya mutu shi ma wallahi ya mutu shine ma lokacin yake cewa yace malam ka gani ka gani baki kirin nan wallahi zuciyata ta fi jikina baki wallahi ya mutu wallahi ba dan masa ƙarya ba na san Allah zai tambaye ni wallahi abin da ya faɗa min kenan baki kirin ne dan bauchi yace wallahi malam ka ga yadda jikina yake baki ne wallahi zuciyana ta fi haka baki wallahi in na kawo ku nan ba tsare ku ba ban cika aiki na dan sanda ko ba dan ji daɗi ba so nake a tsare ku a ci gaba da tsare ku bayan sha ɗayan da kuka yi wallahi ya mutu irin cutan zamanin nan ma Allah ya tura masa yanzu ya tafi ya tafi to daga nan yace ba dai ba da bai mu ba daga nan daga ni aka kama ni aka kai ni kurkuku sati na guda bayan kwana goma sha ɗaya kai ni kurkuku sati guda kan mun yi sallan juma'a na yi sati guda aka je ba da beli ya ce ba zai bayar ba aka dai aka ta tuka aka ta tuka ƙarshe dai da haka da kyar dai ya ba da beli bayan ba da beli ne ma muka shirya motion aka je high court aka je high court alƙalin shi ma da ya tashi an daɗe ana zuwa sai hukunci cewa ai to ai eh a dokan kasa an yadda za a yi sallan juma'a ba sai an tambayi sarki ba Eh, kamar yadda kirista suna da damar su bude coci su yi ba sun tsaye sun tambayi wani sarki ba musulma suna da damar haka amma ai masallacin da muke juma'an ba namu bane don haka ya hana mu je mu nemi namu ka gani wani hukunci na wayo ko ko ga hukunci na wayo ba ya kare constitution cewa abin da muka yi bai saba mu constitution ba amma kuma ya biyo ta bayan constitution tunda masallacin da yake magana ai da mu aka gyara shi da mu aka duk ai kowa ma sani nan kowa ya sani nayi da dukiya na nayi da karfi na nayi da hannuna ya da ce ba namu ba ya da ce ban da mu karshe dai muka sake dan muka yi appeal har zuwa court of appeal ta Jos to anan ne muna can court of appeal ta Jos ana ta kaiwa da kawa mu kai mu kawo da lauyan mu ana cikin haka kwatsam sai wani ya zai bani shawara ya ce wannan filin masallacin da muke ciki lokacin bola ce a tare a nan filin na wani ma'aikacin railway ne har ya gina ɗakuna na jin ko sun kai biyar ne sun yi kusan linta sai wani ya bani la- shawara ya ce to malam me yasa ba da a sayi gurin nan ko makaranta a yi ba lokacin muna dan sallah nan an koronwa daga wancan masallacin muna sallah a masallacin zana ana ce mana iraki sunan wurin iraki don ko da yaushe ana kawo mana hari ko yaushe hari ake kawo ina zaune kawai yan sanda su su yayi meni su yayi meni su yayi meni su yayi meni eh da shikenan sai na ce to sai muka tashi daga nan har gombe da da- ma'aikacin railway ne ya koma gombe muka tashi har gombe muka je wurinsa cewa muna son ya siyar mana da fili da muka je sai ce ah kai ne malam Idris na ce ine ne yace ba ban taba ganin ka warce ni ba ban san kai ne ba na gwaita to ai an sha mun kar an sha kawo karan ka wuri na a ce ka cinye mun fili kai kaza kai kaza sai zo gani ba abin da ka taba wala abin da ya gaya mun kenan karshe dai yace to mutanen anguwanku manyan anguwa sun yi sun yi in sayar musu na ki sayar musu amma tun da kai masallaci za ka yi don sayar maka Allah sai na ji daɗi na ce nawa da ka sayar mana ya ce a'a ku faɗi nawa za ku biya za ku iya biya ya ce a'a ko ku faɗi me za ku biya ce ka gaya mana sai ce mu bashi dubu ɗari hudu da hamsin na ce mun saya ba wani ta yi a mun saya a lokacin kara goma sha biyar sha wajen sha biyar ko sha biyar kenan ce mun saya ya faɗi ta inda da a kai masa kuɗi ya ba da akawun na banki muka tura masa kuɗi to mun zo da mu rusa wannan ɗayan ɗakunan da ya yi makaranta sai wani ya ce ah malam an koro mu daga wancan masallaci an je kotu ɗaya an je kotu biyu an je kotu ta uku duk ana cewa ai su abin da yasa aka kore mu a wancan tunda ba namu bane filin ba me to nan me yasa ba za mu mai da mas- ba za- me me yasa ba za mu yi masallaci ba sai na ce kai gas- shawaran ka nan baka take ba shikenan sai muka ce to mu rusa wannan ginin da duk muka rusa sharan da aka tara duk muka ɗebe da yake kewa da wurin ƙasan da aka saka a nan ta wuce tifa ɗari inda kake nan nan mun- mun tona rami bola a nan ya ya- ya fi tsayin mutum hudu a nan ɗin na bola ce a nan don ta daɗe ana talabta ana ta haka muka ɗebe sai da muka iso asalin ƙasa to a lokacin bayan mun ɗebe ƙasa mun sa foundation kwamishinan lan na wancan gurin sai ya aiko mini ya aiko gashi nan makwabcina ne nan gashi nan yana jina Ya- yana aiki a lan ne sai ya turo ya ce a tambaye ni wai waye ba ni izinin in gidan masallaci sai na ce ka je ka ce masa ubansa ne ya ba mu ya ce a shi ba zai iya faɗa ba na ce ka ce masa in ji idrisu ne ubansa ne ya ba mu Allah da iko tun da ya tafi ku tsaya ku ji tun da ya tafi bai sake dawa ba har muka gina masallaci muka kare muka shiga juma'a ba mu- bai mu sake cewa komai ba kun san abin da ya sa na masa wannan zagi ga wani fili nan da na saya a bakin hanya har yanzu ga shi nan a bakin hanya jikin dutsen tashi nan da ku gan shi a kewaye kun gan shi na saya akan za mu yi masallaci ne sakataren da aka zaɓa yanzu na wannan gwamnatin ta ma lokacin shine sakataren gwamnati wadda ake masa na ba kaka ko kun manta ina rike da tarihin ai abin da ya faru ki har gidan sarki lokacin sai suka rubuta a rubuce wa lan cewa kar a yadda a bamu izini mai masallaci ni na ga takardar an kama da ita daga lan filinmu ne ni na saya namu ne aka ce sam nan an kore mu a nan can kuma namu ne an tunda an ce nan ba namu bane to ai ce can namu ne ga certificate ko aka ce kar a bar mu mu yi. ga takarda daga lan aka ce kar a bar mu mu yi. to wannan ya ɓata mun rai da kwamishina ya aiko ya ce wa ya ce ku yi masallaci na ce ubanka ne to ba abin da ya kamata ba kenan dan language din da yake ji kenan Ba- bayan wannan yaran bai jin ku dan tasha ka masa a sharhe ku daidaita ko gane bane amma an kace zaka ta wani ayi ranka daidai ranka da mushrimi abin da yake so kenan ya samu daman ya tursa sa maka wallahi Allah da iko tun lokacin muka ci gaba da gina masallacin muka rufe idanu muka ki sauraron kowa muka gina masallaci ya kai lenta muka yi dakin gashi nan muka zo muka ka to da muka zo fara sallar juma'a ba mu nemi izinin kuma kowa ba to wa- da an ce a dokan kasa ba neman izinin sarki to wa kuma mu nema tunda wancan an ce ba namu bane to ga namu ba shi kenan ba tunda muka fara sallar juma'a har yau shekara wajen goma da ya zo ce mana cikanku ko ba ga gwagwarmen da muka yi ko ba san gwagwarmen da aka yi wannan gurin ba kafin ya kafin ya kafu da barazana da kokarin cin mutunci da haka da haka saboda haka gaskiya mu gode mu Allah to shine nake ce muku Ali ibn Abi Talib da aka zo aka ce masa ga wasu na sallar nafila a masallacin Idi kana sai ya ce a a ya san kuskure suke tunda ba a sallar nafila a- a masallacin Idi amma yana jin tsoron kare shiga wannan aya ara aital ladhi yanha abdan idza salla kaga wanda yake hana bawa in yana sallah to me kace da wanda ya hana mai sallan farilla juma'a wanda ga ayan a cikin Qur'ani wa idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillah wa zarul bai'a ko ba haka Allah ya faɗa ba muka zo muna yi aka zo aka mana duka aka saka ka- ne ina tuna wani dan sanda lokacin da aka samu a wata Black Maria wallahi da kulki yazo yake ta dukan kaina da sanda yana ta dukan kaina da sanda ya ne wala wallahi da dukan kai malam ya haka aka fasa masa nan ba a lokacin Allah sa akwai dan sanda mai dan tausayi wanda tijo ina jin koyar ta shine yazo yake ta Allah ku daina dukan mutanen nan me suka yi muku ba a same su da makami ba ba a same su da komai ba suna zalla an an ce su shiga mota sun shiga kuma ku zo kuna dukan su wallahi shi ya shiga ya hana wannan kuratan dukan mu amma da dukan suke tsaye su a- a- yan amore titip titip titip titip. da ku hana mu zaman lafiya za ku kawo mana fitina an ce sallah ne hana zaman lafiya me sallah shine dai hana zaman lafiya to shi wannan dan sandan da yake ce muku ya mutu forskito din da aka je kotun sai aka tambaye ya kawo exhibit dan dan abin da aka shirya na ƙara cewa mun ta da hankali mun zo da sabon addini mun zo da mak- da, da- da kayan fada to shikenan sai aka ce to sati ne zuwa ya zo da kayan fada din sai ya kawo da, da, da kafet din mu da yan taburmai shi akwai shine wai sune kayan fada shi da kansa ba mujrimi yana gabatar fa yana dariya wai kafet shine kayan fada ya gabatar da exhibit a gaban kotu Allah sauwaka ta alhamdulillah ai an samar wa mutane yanci tun daga lokacin daga bude wannan masallaci masallaci nawa aka bude a Bauchi masallaci nawa ba wanda ya san adadin su a anguwan nan ma nawa aka bude nawa aka bude duk gwagwarmiyan mu ne amma da baka saka bude masallaci a nan Bauchi ba sai a ce sai sarki ya ya ya- ya bada izini ko ba da bada izinin ba ko ba ka bane alaikum assalam eh eh a wannan ka abu gaskiya ne cewa yake yi ba ma maganar sallah ba duk wani wanda yake da shi ahlus sunna ne yana karantar da sunna anan yana cin albarkacin wannan da'awa wallahi taala yana cin albarkacin ta domin gwagwarmayan da muka yi ne har ya samu daman ya faɗi sunna ba da shakka ba wallahi in ba da haka bai- baka isa ba nan boci wallahi baka isa ba amma gwagwarmayan da muka yi aka tsare mu aka dake mu aka yi mu kurkukun shi ya buɗe kofa faɗan ta ƙare kowa ya zo ma ba ba ba ba ba ba damuwa da shi tunda an yi faɗan ta ƙare an yi faɗa an kashe boss ba magana ta ƙare ba boss ya riga ya mutu ba za ba ai fin ya zo the end oh fin bai zo karshe ba eh ta amma an farkon abin ne fa Bo- boss ba ya ta kutuban ka kutubo yana maka kutubo da yaransa ba to an zo karshe ya mutu shikenan magana ta kare ai yawancin ku san gogormen da aka wala ba sani ba na'am na ne ke cewa eh eh yawwa wai ban Allah nan da yake ce da ana ce za a yi rikici a rikici tunda aka bude masallacin an taba rikici da wada a yi rikici to mun ce dole ka zo kai sallan juma'a nan mun zo da makami mun yaƙi wani mu mai ta tsina ne ko mu boko haram ne wa muka yaƙa da'awa ne da ake yin ta bisa ilimi ko ba bisa ilimi ake yin ta ba alhamdulillah yanzu ai gari yawa duk masu ganewa sun gane eh, duk sharacin rage ai yanzu ya riga ya kare sai dai mutum baya son gani gaskiya sani malamin sunna a ya kofar gida eh ka san da dan mu a kofar gida eh Mm. eh gaskiya ne gaskiya ne to gashi ba maka- to ga gashi an gina Ah, a lokacin da ake wannan gwagwarmayan malaman garin nan kuma gaba ɗaya sun juya wa da'awar nan baya sai zuga su ke su zuga sarki su zuga yaran gari su zuga masu kuɗi sai a turo ma almajirai wani lokacin muka zo yin tafsiri littafai timatima sai a tashi ma aya ɗaya ana ta rikici Allah ta haka aka dinga yi ƙungiya na yi gargajiya na yi shi'a na yi kowa Allah haka suka dinga yi aka ja kai muƙabala gidan sarkin kowane ƙungiya ta kawo nata wakili ƙungiyar izala ta kawo nata shi'a ta kawo nata yan gargajiya suka kawo nasu kowa ya kawo nasu akan idrisu Allah da iko wallahi muƙabala sai ta zama fatahi sai ta zama kamar sulhu hudaybiya sulhu hudaybiya shi ne fatahi ko ba shi ne fatahi shi ne fatahi wa manzon Allah wallahi wannan muqabala sai ta zama fatahi ana yin ta a gidan sarki kasar ya watsu shikenan duk wani mujrimi malami ya bakin sa kuma ya shiru da mu zo a hana mu karatu wa- kaga wancan can ya daga hannu wa- yadda kuke tare masallacin nan ba da karata kana wasu suka zo don su tsokane mu ne sai kaga wani can ya daga hannu wani can ya haɗa hannu ya wani can ya daga hannu baka gama da wannan ba wannan yana yi ya zo da ɗan littafin sa cakol a- ka- inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ba kafin fa a yi mu- muƙabala ne ana yin muƙabala kuma shikenan sai Allah ya samu tsoro ba wanda ya sake zuwa da wani littafi da sun dauka ana yi ne bisa jahilci bisa kaza bisa kaza to malaman da suke gadara da su an rufe bakin su wani ma malamin tafiya yi da ashir yana zagi an kawo yaro kawai ya zo yana zagi muni wallahi da na san haka ne da ban zo ba ce mana to da waje ka zo to da da ka zo zaka ci bulus ko zaka dasa ƙarya dan ga gaskiya mun gode ma Allah wallahi mun gode ma Allah wallahi talla alhamdulillah da'a wannan ba karamin ni'ima bane da Allah ya mana wallahi ta tabbata yawa eh Malam wani ƙarin bayani wanda ya kamata a jinjina wa da'awar shi ne a tarihin ƙasar nan a tura wa mai karantarwa sojoji yan sanda sama da ɗari biyar ba a kashe kowa ba kashe kowa ba Gaskiya, ba ya- Allah yana kowa ba.
son mu. Gaskiya ne.
Ba karamin ni'ima ba.
gaskiya ne gaskiya ne
Assalamu alaikum. Ah, Ana sanar da jama'a cewa akwai waɗannan kaset-kaset da ko TV a gun Malam Suleiman. Kadai akwai fasarar littafin sunan Mahajura wanda aka karanta shekarun baya a wannan masallaci. Ah, sannan kuma akwai littafan shaudan hodiyo waɗanda aka karanta su aka fasara su a wannan makaranta da suka kunshi sa- Sirajul Ashwan da kitabu bidar shekariya da kitabu al'amurin ma'aruf da kitabu tarikul janna da kitabu nurul albab duk an karanta su yanzu suna na mutum yana so ko a kan cd ko a memory sannan akwai tafsir wanda na wanda aka na masallaci tun daga shekarar 2004 har na ba har zuwa bana wasu duk mai bukata da ya zuwa ya samu a wajen malam na'am
kila muryar malam sagira din ba ta fita garau kamar tana dan harɗewa sarkewa in yana magana tawa ta fi kiliya Eh, kun sani a shekarun baya eh, karatun wajen goma sha da ya wuce har zuwa yanzu akwai littafai da dama waɗanda muka karanta su a wannan majalisi muka sauke su wasu an san su a gidajen rediyo wasu kuma suna nan ko a cd plate ko kuma suna nan a audio cassette shine ake tallace wanda yake son irin wannan cassette ɗin to akwai su ya je wajen malam Suleiman daga cikin wannan tabi akwai wani tabi ake cewa sunanin mahajura wanda shi muka fara karantawa ina ji a rediyo Bauchi ne yana nan da na ɗayan sa da na biyun sa duk mun gama akwai littafai na dan fodiyo wanda akwai Sirajul Ikhwani mun sauke shi a wannan masallaci akwai kuma a kitabu Bid- bid'u shaytaniya na shi Usman dan Hudu shi ma mun karanta shi a wannan masallaci mun sauke shi akwai kuma nurul albab shi ma mun karanta shi a wannan akwai kuma sirajul ikhwani shi ma mun karanta shi a nan akwai wasiqatul ikhwani shi ma duk wannan suna na akasar an gane da kuma da kuma tafsiri da muka a wannan masallaci tun shekara ta 2004 kamar da ya faɗa har zuwa wannan shekara akwai shi asiri wanda yake so zai je ya karba an gane wannan lokacin mata idan bidiyo ne ma kuka duba da ku kila wasu fiskoki ne ba ku ba Eh, wala wasu fiskokin da ba ku ba musamman na gaba ɗin nan ka duba su wasu ma sun mutu da yawa wasu kuma yara ne ma sun shiga boko haram sai dai in ka gansu ka ce a wani da yana nan gashi ya mutu wani yana kaza duk da ku gansu a ciki in ba wanda ya sani ba dai ba- eh, tsohon ɗalibin wannan majalisar wala ba dai sai da wasu ba don haka wanda yake san irin wannan tsofaffin kaset da aka yi shekarun baya zai samu wajen suleiman akwai maganar shi abubakar yake yake cewa wata baiwa da allah ya wa da'a wannan wadda bai taɓa faruwa ba a ƙasar nan shine a tura 'yan sanda kaman ɗari biyar da bindigogi mobile su zo masallaci kuma a ce ba a kashe kowa ba ba taɓa ba tarihin ƙasar nan ya nuna allah yana son karantar wannan su biyar su dari biyar aka turo suna kan dutse wasu suna kan nan lokacin akwai Morocco ma sai suka je suka yi tatil da giya suka taho amma Allah ya kare ne tsare mu ba wanda aka kashe ba wanda aka kashe haka mun gode ma Allah amma nan dan na Federal lokacin nan mutane nawa aka kashe lokacin da aka na mutane nawa aka kashe nan na wajen Gambile mutane nawa aka kashe haka mun gode ma Allah Allah shi ke tsare bawansa to Allah ya tsare mu yawa kuma har yanzu ba wata fitina da ta auku a wannan da'awa aka kace an kashe wani ko an kashe wasu yau shekara wajen goma sha takwas kenan alhamdulillah ba wani wanda ce ko an yi sanadiyya an masa ingiza mai kan turuwa ya je ya ba da jininsa mu mun ɓoye mu mun daɗe ba wanda ce an taɓa masa haka yawwa domin muna koyi ne da manzon Allah idan jihadi ne manzon Allah da shi ake zuwa ba ya kan tura magoya ba sa bane shi ya zauna a gida na'am
wannan ana son akwai mai suna wala hassan da yake yi tikafi a nan daga nasarawa ana son daga an tashi da karatu ya sadu da malam usman muhammad na kungiyar danga security kafin sana nan baya akwai turmin zane da aka kawo wanda wata mata ta kawo ta ce malam ta cikin addu'a ta kawo sadaka wa marayu nan da wani ya ce shi ma wani bawan allah ya kawo gashi na a baya to baiwar Allah ne ta kawo zani a biyar marayu ta ce a sa cikin addu'a na alheri to muna mata addu'a bukatunta na alheri Allah biya mata abubuwan da yake damunta na sharri ko na rashin lafiya ko na musiba Allah ya yi mata ya yi mana baki ɗaya ko wani ban Allah ma ya kawo na maza guda ɗaya Allah ya saka masu da alheri
na wannan yana yi kawata kadana biyan wasu uku kenan dai ba samu dama karanta ba sai yanzu ko da ke tambayar ba ta ba ba ce wai ya halatta mutum ya ba da hayan shagonsa ga wanda ba musulmi ba eh ban ji ba mutum ya ba da hayan shago ga wanda ba musulmi ba kun ji abin da yake tambaya wai ya halatta mutum ya ba da hayan shago ga wanda ba musulmi ba amma wanda ba musulmi wanda ba da hayan shago din nan ya yake mu'amalarsa da al'umma musulmin da yake ciki kun san ba hana mu'amala tsakanin musulmi da wanda ba musulmi sai da sayarwa amma sai an karance shi ya yake ba wani cutar da zai yi wa al'umma musulmi ko zai cutar da musulunci a shagon in aka bashi idan ba a jin zai cutar da musulunci ko da musulmai babu laifi a bashi mu'amala ne ba a hana ba manzala yi mu'amala da wanda ba musulmi ba amma in zai cutar ko ya zo ya tara makami ba a sani ba duk wannan sai an lura da shi musamman a zamanin da muke ciki nan yanzu rashin zaman lafiya ya cika ko'ina dole duk abin da mutum zai dole ya taka tsantsan amma da lokacin da duniya take zaune lafiya mutum baya tunanin komai baya shakkan komai duk wanda ya nemi abu zaka bashi da ka sayar masa in na haya ne ka bashi amma yanzu gaskiya abubuwa sun canja hannu ya san na gida abubuwa sun canja gaskiyan magana duniyan nan ba wai Najeriya ba duniya gaba ɗaya ba zaman lafiya yawa ba amincewa ba yarda duk wannan ya shiga saboda sakamakon kashe-kashe da yawan fitintunu da yawan tsaface-tsaface dina abubuwa da yawa sun sa duk abin da mutum zai yi sai tsaya ya yi tunani a kai ya dubi farkonsa ya dubi ƙarshensa tukuna kafin ya aiwatar
wannan kuma ce yana da ‘ya'ya mata a gidansa ɗaya daga cikinsu mahaifiyarta ta rasu to yakan yakan fifita ta wani lokaci akan sauran ‘ya'yansa saboda tausayin da zai ke ji yake akwai matsala akan wannan
eh idan ya bibita saboda tausayi ganin bata da ma'aifiya a gidan wannan babu laifi babu laifi illa iyaka kada ya yawa kuma ya zazali ya zama zalunci ne sauran kuma ya banza da su amma duka yana kulawa da su amma da ya fi kulawa da wannan saboda ita ce marainiya ba mai mata wannan ba ba ce ya yi zalunci babu laifi
a wannan kuma tambayar shi ma tun shekarun jiya ake aikota amma dai yadda yake cewa wai a yi miki karin bayani game da akwai wani tsari wani in vitro fertilization yana zama wa in vitro fertilization wai ya gani a cikin tashar alhuda wani malami yana cewa halal ne a yi shi shi na son karin bayani ne wani wannan wallahi ne ban san ma abin da yake magana ne kai kuma da kusa in yana nan sai ya mana karin bayani abin da yake nufi mu sani ba da ni da mai karin tambaya in yana nan sai abin nan lokaci ma ya ci ga
a wani tambayan tona makawarta ne cewa wanne ne a yafi cikin shakku da lahadu gare mu a nan a nan wajen bauchi sai babu tambaya a wannan lahadu shi aka yi wa manzon Allah har ma yace allahadu lana wa shakku lahum yace lahadu namu ne musulmi shakku na wanda ba musulmi bane shine kabari kawai a zu a tona rami kawai ta zundundun a sa mutum lahadu kuma shine wanda ai loto daga can kasa a cuza shi aka kai wa manzon Allah wannan ai ba ma is an kwanci ya rabu ba ga abinda manzo Allah ya ce wannan namu ne wancan ba na ga na wancan kuma kace wanne ne yafi maganan fifi ku ai ba magana ma ga wanda yafi wanda kai manzon Allah kuma ba an ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir illa iyaka ko abinda ma suka ce daruratan bisa darura idan kasan gurin ba za ta iya daukar loto ba za ta iya rubzawa to sai ai shakku anan bisa darura ne amma wurin dutse ne ko kasan wurin tana da karfi lahadi shi yafi aka kai manzon Allah aka yi wa sahabbai ko shine malala ne kwadaitar an gane wannan kamar aikin haji ne mu zai ce maka da tamattu'i da kirani da ifradi wanne yafi sai ka ce masa tamattu'i tunda shine malala ya kwadaitar kila sahabban sa suna kiranin wasu yasa su suka warware suka koma tamattu'i wasu suna ifradin yasa suka warware suka koma tamattu'i kuma ka zo kana tambayan wai da tamattu'i da kirani da ifradi wanne yafi ba malala ya irshadi yayi guiding din mutanen cewa ga zuwa ga ga wanda yafi haka Allahu lana wa shaqqu lahum shine kawai fili ne yake wannan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika